rukunan imani al'imanu billahi ko imani da Allah shekaran jiya mun yi abin da ya shafi imani da Allah wa mala'ikatihi da imani da mala'ikunsa to shi za a fashin baki rukuni na biyu na rukunan imani guda shidda imani da mala'iku al-mala'ikatu kalmar mala'ikatu jam'u mal'akin mal'akin wa aslu mal'akin asalin kalmar mal'ak ma'alakin alhamza aka fara gabatar su sannan lamun amma sai an ka gabatar da lamun an ka ce mal'akin asali ne ma'alakin na la'annahu saboda shi min al'uluka daga asalin mal'akin daga kalmar uluka wal'uluka ita kuma kalmar uluka filluga ga lugar larabci abinda an ma'anata an risala manzanci kaga mala'ika wanda an ka aiko da manzanci kenan shi an ma'anan mala'ika Allah ta'ala Allah ya ce don ya nuna mala'iku manzanni ne ya ce ja'ilil mala'ikati rusulan wanda ya sanya mala'iku su zan manzanni su ake aikawa da saƙo kamar jibrilu duk wahayin da za a aiko muku wani annabi shi an ka aiko kaga in ana son a kashe wani shi ko mala'ikin mutuwa aka aikawa kaga shi ma ya tai da sako sakon mutuwa in ana son a saukan wasu ruwan sama ga mala'ikin da aka aikawa haka dai kaga duk manzanni ne na Allah kenan ina fatar kun fahimta shi ne yace ja'ilul mala'ikati rusulan Allah shine wanda ya sanya mala'iku zan manzanni ulli ajnihatin ma'abuta fi kafikai mathna wasu mala'iku suna da fikafikai bibbiyo kamar tsuntsaye wasu latha wasu mala'iku suna da fikafikai uku uku wa ruba'a wasu mala'iku suna da fikafikai guda hudu yazidu fil khalqi ma yasha Allah yana ƙara abin da yake so ga halitta kaga annabi ya ce ya ga mala'ika jibrilu cikin sura ce da mala'ika 600 da hihike 600 haji manya ya ma hasasannin sama duka falmala'ikatu mala'iku alamun halitta ne alam bi fatahin lami alim in kawo lamun kasara alimun masani amma alam daga alamina kaga alamina lamun fataha gare ta ko talikai kullu masu wallah huwal alam duk abin da ba Allah ba mala'iku aljannu mutane dabbobi kwari itace duk abin da ba Allah ba su ne alamina alamuna to mala'iku alamun halitta ne gaibiyu na gaibi halitta ne ɓoyayyu ba a ganinsu da, da siffar halittarsu amma mala'ika yana iya tahowa ta suran mallan ɗalha in ka gani ka azan mallan ɗalha na haka magana da shi da yawa jibrilu ka zuwa ya magana da annabi ɗakin aisha sai ya zo da siffar wani sahabi da ake kira dihiyatul kalbi in yattahi sai annabi ya ce jibril ya ce a gaida ke ta ina jibril ya ke ce wannan daga sai ba dahiyatul kalbi bane ya zo da siffa ta da murya irin tashi da komi na shi na jibril ne to kaga irin nan ana ganin su in sun canza halitta sun zo da wata siffa kama hadisin dan umar wanda ya ce mala'iku sun canza halitta sun zo ma kuturu ya zo da siffa ta kuturu ya kaga mala'ika ne wancan mai kureci an zo mai da siffa ta kureci wancan makaho an zo mai kaga duk mala'ika ne an kasa yi wannan to suna canza halitta yace mala'iku halitta ne na gaibi waɗanda a ɓoyayyu ba a ganin su khalaqahumullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya halicce su min nurin daga haske shi ko shedan an halitta daga wuta waje Allahum kuma Allah ya sanya su da'i'ina lahu masu da'a gare shi la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaruna mutadhallilina lahu masu kankan da kai gare shi sabo ko na makaruhi ba su yi wali kullum minhum wadha'ifun kowanne da cikin mala'ika kowanne mala'ika guda yana da wadha'ifun ayyuka jam'i na wazifa wazifa aiki wanda ka azama kanka shine wazifa hmm? ka azama kanka kullun sai ka yi luha raka'a biyu ka azama kanka attanin duk sai ka yi azumi to wazifa kenan shi ne aka ce waɗancan 'yan wazifa saboda sun azama kansu kullum bayan la'asar sai sun yi zikirin nan to shi a wazifa abinda ka azama kanka ba tijjaniya a wazifa ba wazifa kalmar larabci ce aikin da mutum ya azama kai ne shi a wazifa aikin me wazifar ka daga ce wazifa ta kabu kabu shi a wazifa kaga dan wazifa hake amma da kabu kabu wazifa ta zuwa gona wazifa ta zuwa office duk aikin da mutum ya azama kai shine wazifa to yana yake wali kullum minhum kowane ɗaya da cikin mala'iku yana da waza'if ayyuka khassahullahu biha da Allah yake bance shi da ita kowane mala'ika da aikin da an ka azamai wani alamu za mu sani min waza'ifihim daga ayyukansu yanzu ga sunan zai lisaho awwalan na farko jibril shine babba duka shine head boy cikin mala'iku muwakkalun me me wazifa jibrilu muwakkalin wanda an ka wakkala ne bil wahayi da wahayi da bakin annabi adam har ya kaga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk annabin da Allah zai aiko mu wahayi jibrilu an ka aiko muwakkalin bil wanda an ka wakkala ne da wahayi yanzu libihi yana saukowa da wahayin min Allah ta'ala daga Allah madaukaki illa rusuli zuwa ga manzanni shine mala'ikan wahayi jibrilu saniyan to shine kuma waɗanga ka kiyaya da shi yahudawa Saniyan na biyu Israfil, akwai mala'ikan da ake kira Israfil mai busa ƙaho, shi kuma muwakkalun, wa kaifa an amu wa sahibul ƙarni, ƙadilta ƙamal ƙarna, wa huwa yanta zuril izna. Annabi ya ce, ya zan zanna cikin ni'ima cikin jin daɗi, alhali mai ƙaho na cin ya aza ƙahon gabaki izini ɗaya ka jira, yanzu ga an ka bashi izini yana busawa kowa ya gida. To zamanin annabi ya sa ƙaho gabaki, don haka anytime anything can happen. wani mun kai aiki da shi inda bai da kudin ciwo ne ya ce wallahi inda sai inda kahon na yake na dauko shi ya busa ce to mun yasa a baka san inda yake ba sai mala'ika israfil muwakkalun shi ku wanda an ka wakkala ne bi nafqi suri da busa kaho yawma yunfakhu fi suri wa nufikha fi suri fasa iqaman fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuruna wa huwa aidan bancin busa kaho kuma shi Israfil ahadu ɗaya ne daga cikin hamalatul arshi waɗanda a ɗauke da al'arshin ubangiji yana cikin muqarrabuna kenan mala'ikatun muqarrabuna hamalatul arshi thalithan mala'ika na uku mika'il makiel mika'il muwakkalun shi ku wanda an ka wakkala ne bil kadari da ruwan sama wanda ba ta da tsiri duk ruwan saman da aka yi ga shekara mika'ilu ga hannun mika'ilu suke duk tsirin da zai tsiro ga shekara ga hannun mika'ilu yake shi yasa yahuda ka so ne an ka ce inda mika'ilu na ka zo ma wannan shi an namu majibril da ka zuwa da yaƙi wa ha'ula thalatha waɗannan mala'iku uku da jibrilu da Israfilu da Mika'ilu, kulluhum dukkansu muwakkaluna waɗanda an ka wakkala ne bi mafi hayatun da abin da rayuwa take ciki nai. Fa Jibrilu misali, mala'ika Jibril, muwakkalun bil wahayi wanda an ka wakkala ne da wahayi ko? Wa fi hayatul qulubi cikin wahayi akwai rayu mike rayar da zukata. Wahayi ilimin addini. Ka gani. Don haka aiki nai ya kunshi rayar da zukata. wa Mika'il shi ko Mika'ilu, muwakkalin bilkatar wanda an ka wakkala ne da ruwan sama wanda ba ta da tsiri, rayuwa na yi babu ruwan sama, wa fiye hayatul arda ciki ne akwai rayar da ƙasa, da zarar an ka yi ruwan sama sai ƙasa ta tsiro. Wa Israfil shi kuma Israfil binafkis suri an wakkala shi da busa ƙaho, wa fiye hayatul ajsadi in yayi busa ta farko sai a mutu, in yayi busa ta biyu sai a tashi duka. tun mutum na farko ɗan ɗan annabi adam da ya fara mutuwa har na ƙarshe duk kowa ya tashi kaga akwai rayar da jikunkuna yau malimi adi yinin makoma wale haza saboda haka kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama annabi ya kasance ya tawassuli yana tawassuli bi rububiyyatin lahi da rububiyya ta Allah lahum gare su su waɗannan mala'ikun fi du'a'il istiftahi cikin addu'a buɗe sallah fi salatin lail ga sallar dare in ya taya sallar dare to cikin addu'o'in da ya kai na buɗe sallar dare yana tawassuli da ga, da rububiyya ta ubangiji ta, ta hanyar ambata sunan waɗannan mala'ikun fa ya kulu sai ya ce Allahumma rabba rabba jibra'ila wa mika'il wa israfil ya ubangiji Ubangijin Jibril, Allahumma ya Allah, rabba Jibril, ya Ubangijin Jibrilu da Mika'ilu da Israfil. Faɗirar samawa ta wala wanda ya ƙirƙiro halittar samai da ƙasai, alimul gaibi wa shahada wanda an masanin ɓoye da bayyane, an ta tahakun bayan ibadika, kai ke yin hukunci tsakanin bayanka fi ma kanu fi ya talifuni cikin duk abin da sun kazan suna saba ma juna cikinsa. Ihidini to ka shiryar da ni. limaktulifa fiye ga duk abin da an kai sabani cikin su min alhaqi na gaskiya bi idnika da izininka innaka tahdiman tasha lalle kai kana shirar da wanda kake so ila siratin mustaqimin zuwa ga tawarki madaidaici wannan yana daga cikin addu'o'in da annabi ke yi na buɗe sallah ga sallar dare hadha du'a'u wannan addu'a allazi kana yaqulu wanda annabi yazan yana faɗin tafi qiyamul layli ga sallar qiyamul layli mutawassilan yana mai tawassuli bi rububiyyatillahi da rububiyya Allah lahum gare su rabba jibrilu kaga ubangijin jibril mahalicin jibrilu kenan kazalika hakan ga kuma na alamu muna sani anna minhum cewa daga cikin mala'iku man wakila akwai wanda an ka wakkala bi qabli da karba arwaha bani adam rayukan yan adam duka kai ba ma yan adam ba aw bi qabli ruhi kulli dhiru ko ko karbar ran duk wani mai rai ba sai dan adam ba duk wani mai rai to shi wannan mala'iki shi an kawo kalar karɓar rai ne ko wahum su ne malakul mautin mala'ikin mutuwa wa awanu da mataimaka ne yana da mataimaka gilazun shidadun kaji ko guda ya taushe ka baka iya motsawa balle sun tafi su zayyawa wala yusamma azra'il ba a kira ne azra'il ba haka literally ake kira azra'ilu to hadisin da ya zo ana kiran mala'ikin mutuwa azra'ilu bai inganta ba la'annahu lam yathbut an annabi sallallahu alaihi domin bai tabbata daga annabi ba sallallahu alaihi wasallama an nasmahu hadha cewa wannan shine sunansa abinda ya tabbata cikin qur'ani malakul mauti qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum malakul mauti haka suna ne yake Ƙala ta'ala Allah ya ce, Hatta ya zaji a ahadakumul mautu, har sai in mutuwa ta zo ma ɗayanku, ta waffatu rusuluna sai manzanninmu su karɓi rayuwa tai, ashe kenan manzannin masu karɓar rai ba ma guda ba ne, malakul mautu wa a'awa nuhu da mataimaka ne. Ta waffatu rusuluna sai manzanninmu su karɓi rayuwa tai, wahum su kuma manzannin la yufarritu ba su sakaci. Lokacin nan na yi dot suna amsar rayuwa, ƙiƙa guda ba su ƙara ma. su yi sake har lokacin ya wuce ƙiƙa guda ba a ƙara ma ka gani Allah ya kira su rusuluna tawaffatu rusuluna manzannin mu na karɓar raya ta su wane ne manzanni a nan mala'iku masu karɓar rai kaga nan Allah ya jingina karɓar rayuka ga mala'ikun wa qala ta'ala aya ta biyu Allah ya ce kulka ce musu ya tawaffakum malakul maut mala'ikin mutuwa ya tawaffakum ke karɓar rayukan ku allazi wakila bikum wanda an ka wakkala muku nan kuma cikin wagga aya sai an ka jingina karɓar rai ga mala'ikan mutuwa shi ɗai, ba a haɗa shi da wani ba. Aya ta uku wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce, Allahu ya tawaffal anfusa, Allah shi ke karɓar rayuka hina mota har lokacin mutuwarta, sai an ka jingina karɓar rayukan ga Allah. To sai mu ce kenan akwai cin karo cikin ayoyin ga. Aya farko ta ce mala'iku ke karɓar rai. aya ta biyu ta ce mala'ikan mutuwa mala'ika guda shi ke karɓar rai aya ta uku ta ce Allah shi ke karɓar rai akwai cin karo sai malla ya ce wala munafata babu cin karo bayan hadhihi al-ayati thalath tsakanin waɗannan ayoyi uku fa innal mala'ika domin mala'ikun da anka ce masu karɓar rai tawaffatu rusuluna ta da ruha suke karɓar ran eh fa inna malakal maut mala'ikin mutuwa idza akharja in ya fito da rayuwar minal badani shi ka tatsan mutum don rayuwa ba wuri guda take ba zube take ga jikin mutum to haka zai tatso ta ya tatso ta ya tatso ta har ta fito ta baki to in ya in ya fito da ita shi mala'ikan mutuwa to sai waɗannan mala'iku sai su amsa in musulmi na ayi sama da in kahiri ne ayi ƙasa da rayuwar a karton a aje mai ya ce fa inna malakal mawuti mala'ikan mutuwa idan a harja in ya fitar da rayuwar min albadin daga jiki ta kunu inda mala'ikatun sai rayuwar ta kasance gun mala'ikun sai mala'ikun su karɓa zai zo da mala'iku nau'i biyu in mutumin kirki ne zai zo da mala'ikun rahama in mutumin banza ne zai zo da mala'ikun azaba don Allah na da su in kanar rajulu in mutumin da an ka amshi rayuwa ta ya kasance min ahlil janna mutumin kirki ne cikin yan aljanna fa yakuna ma'ahum to su mala'ikun da za su rakku mala'ikan mutuwa da za su karɓar rayuwar da gare shi za su kasance tare da su hannu ɗin akwai turare min aljanna daga aljanna wa kafanun da likafani min aljanna daga aljanna ya akhudhu na hadhihi ruhu tayyiba za su karɓi wannan rai mai ƙamshi wa yaj'aluna ha su sanya tafi hadal kafan cikin wannan likafani da sun ka zo da shi wa yas'aduna biha su taka da ita illallahi ta'ala zuwa ga Allah sama kenan hatta ta kifa har sai rayuwar ta tsayu baina yadai Allah gaban ubangiji thumma yaqulu sannan sai Allah ya ce uktubu kitaba abdi ku rubuta littafin bawa na fi illiyin cikin illiyin can sama wa iduhu ilal ard sannan ku dawo da shi zuwa ƙasa a tai a rubuta suna ne cikin illiyin sannan a dawo da rayuwar ƙasa fatar ji'un ruhu sai rayuwa ta dawo ilal jasad zuwa ga gangar jiki min ajalil ikhtibari saboda jarrabawar da za a yi ma za a yi ma tambayoyi man rabbuka waye ubangijinka wa ma dinuka me addininka wa man nabiyuka waye annabinka waɗannan su a tambayoyin da za a yi cikin kabari Allah ya ba mu ikon amsa su da su wa in kana almayyitu in kuma mamacin ya kasance gaira muminin ba mumini bane wal iyad billah muna neman tsarin Allah fa innahu shikan yanzu malaikatun mala'iku za su sauko ma'ahum kafanun tare da su akwai lakafani minan nari na wuta wa hanudun da turare minan nari na wuta subhanallahi ya akhuduna ruha sai su karɓi rayuwar daga hannun mala'ikin mutuwa wa yaj'aluna hasu sanya rayuwar fi hadal kafan cikin wannan lakafanin na wuta sun mai yas'aduna biya sannan su taka da ita ila sama zuwa sama in sun kata da ita sama fatugu laqa abwa busa sai a kulli kohohin sama duna ba a bari ta wuce wato darawa sai a jeho ta ila al'adu zuwa ga ƙasa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa man yushrik billahi duk wanda yayi tarayya da Allah ya shirka da Allah faka annama to misalin sa kamar dai khar ya fado minas sama'i daga sama kamar mutumin da an ka sako da sama yayyo ƙasa su fata ka dafa hudairu kahin ya iso ƙasa can saman sai tsuntsaye sun kama sun ka sun ka caccabe naman jiki ne wanga tsuntsu ya diba wanga tsuntsu ya diba wanga tsuntsu ya diba wanga tsuntsu ya diba ni zai ragewa eh fata ka dafa hudairu sai tsuntsaye sun ka cafke shi ina yake au ko kuma tahwi bihin rihu iska ya jiha shi fi makanin sahiqin wuri mai nisa da an ka sako shi da can san maimakon ya hado garin su sai ya fada China iska yana ya buga ya kai shi wani wuri mai nisa da garin su ma'ana dai duk wanda ya mutu yana shirka ya halaka wanda kasan mutumin ga da an ka sako da sama tsuntsaye sun ka cabi naman jiki nai ko ko iska ya jiha shi wata kasa ba ya halaka ba to shi an misalin halaka wanda ya mutu yana shirka Allah ya tsare mu sun mai ƙulullah sannan sai Allah ya ce, Uku tubu kitaba abdi ku rubuta littafin bawa na fi sijjinin cikin sijjin, nas'alullah al'afiya muna roƙon Allah rangwame, Allah shi muna rangwame. Wa ha'ula'i waɗannan mala'ikun muwakkaluna an wakkala su bi ƙabdar ruhi ga karɓar rai, shi ɗaya aikinsu. Min malakil suna karɓar rayuwa daga mala'ikin mutuwa idan ƙaba da ha'in ya karɓe ta, in mala'ikan mutuwa ya karɓi rayuwa ya hishe da gangan jiki, to su ko sai su amsa gare shi. wa malakul mauti mala'ikan mutuwa huwa allazi yubashiru qabda shine wanda zai zai zai yi gogayya da karɓar ran fala manafata idan don haka in ka lura kowa aiki ne daban kaga su mala'ikun da mala'ikan mutuwa shi zai ɗebo rai daga gangar jiki ya fito da ita waje sai an ka kira shi ya karɓi rai su kuma waɗannan mala'iku da ke taimaka mishi in ya in ya hidda ran daga gangar jiki su za su karɓa su ko su da ita inda za a ajiye ta in sama in ƙasa kaga su ma an ka jingina an san rangare su shi ko Allah shi ka bada izinin shi ka bada umarni a ce a karɓi ranwa ne mala'ikan mutuwa in ya sallama ma sau dubu bai ya karɓar rayuka in ba Allah ya mai izini ba harkar yiwa ne aiko min tambaya to wai in ce mala'ikan mutuwa shi ke karɓar ran kowa duniya to in Allah ya rubuta ma mutane zai yawa mutuwa lokaci guda amma suna garuruwa mabambanta yaya zai yi nace ai duniya ga mala'ikan mutuwa haka yake kamar ka zuba tsaba ga tahin hannunka ana cewa za ka ɗauko ta ɗauko ta zai yi ma wahala to haka duniya take ga mala'ikan mutuwa ba wai sai ya tahi yabo ya dawo ya taho sakkwato ya tahi ingila ya ɗeba ba yawo ya kai ba yadda ka sayan tsaba na nan ga tahin hannunka wanda duk kaka sun ɗauka tana gagarar ka to haka take wallazi ya muru bi zalika wanda ke umarni a karbi rayuwa huwa Allah fa yakunu sai ya kasance huwa al-haqiqatu ga haqiqa huwa fil haqiqa fa yakunu fil haqiqa sai ya zamo ga haqiqa ni huwa mutawaffi shine wanda ya karbi rayuwa wa minhum daga cikin su kuma daga cikin mala'iku mala'ikatun akwai wasu mala'iku sayyahu na fil arsu ko iyaka aikin zagayawa ɗan yawon sintiri zagayawa cikin duniya yaltamisuna suna neman hilak azzikir halƙoƙi inda ake ambaton Allah yanzu an fanka to sun ka iskan muna nan to sun samu abin bukata sai su zanna tare da mu ayi karatun ga da su wa idza wajadu hilqatan hilqatal ilmi in sun in sun ka samu halqa ta ilimi wa zikir da kuma ta ambaton Allah jalla su sai su zauna ba mun yoshi ba cikin at-targhib kwanaki su iyaka aikin da Allah ya musu kenan yawo sintiri rariya rariya kwararo kwararo suna neman ina aka ambaton Allah da sun kai sai sun samu abin bukata waka zalika hakan ga kuma hunaka wanca nan ka mala'ikatun akwai wasu mala'iku yaktubuna a'malal insan su ko aikin da Allah ya aza musu suna rubutun ayyukan bayi kamar yadda Allah a'malal insan ayyukan dan adam kamar yadda Allah ke cewa inna alaikum lahafidina lalle akan ku akwai matsara kiraman masu girma katibi na marubuta ya'lamuna suna sane ma taf'alun duk abin da hunka aikata kaga iyaka aikin su rubutu wata aya Allah ya ce ma yalfizu min qawlin dan adam bai yin lafazi da wata magana illa lada ya face gune raqibun akwai raqibun atidun atid raqibun mai tsaro atidun halartacce shin raqibun atidun mala'ika guda ne ko biyu malamai sun sa wani suna ganin guda ne suna ganin a'a raqibu da ba atidu da ba su kuma waɗannan mala'ikun iyaka aikin su rubutu wannan tsaye gefen dama wannan gefen hagu na gefen dama shike rubutun ayyukan alkhairi na gefen hagu shike rubutun ayyukan shari to na gefen dama shine shine babba mai shari bai rubuta sai sai wanga na gefen dama ya bashi umarni shi kuma bai ba da umarni sai an yi sa'a guda bayan ka aikata da shi in baka tuba in ka tuba shi kenan an wuce wurin da kala ahadu ashabil imami ahmad ɗaya da cikin sahabban imamu ahmad rahimahullahu ko ya shigo alaihi inda yake huwa maridon imamu ahmad baya da lafiya rahimahullah Allah shi mai rahama sai ɗaya da cikin sahabbai ne ya zo diba shi fawaje da sai ya samu imam ahmad ya inno yana nishi min almarad saboda rashin lahiya ba shi ne nishi ba faƙaninul marid kenan nishi na marashi lafiya faƙali lahu sai wannan sahabin nashi ya ce mai ya aba abdullahi alkunya imam ahmad kenan ya baba abdullahi ta innu kana nishi wa kad qala dawusun ga dawusu tabi'i ya ce innal malaka lalle mala'ika mai rubutun ayyuka ya katubu yana rubuta hatta a ninal marida hadda nishin na marashi lafiya ya duk sai ya rubuta la'annan Allah ya ƙulu domin Allah yana cewa ma ya lafizu ɗan adam bayyan lafazi min ƙaulin da wata magana illa da ya face gune raƙibin akwai raƙibin a cidin faji ala abu abdullahi sai imam ahmed yana jin haka sai ya shiga ya tasabbur ya yi hankuri ya ban nishin wata rakal anina ya ban nishin kaga ashe nishi ba abin kware bane la'anna kullu shay'in domin komi dan adam ya faɗi da baki ne yuktab ana rubuta shi ma yalfizu min qawlin min za'idatun ma yalfizu qawlan kenan bai taba lafazin wata magana li tawkidil umumi an kawo ta ne domin karfafa umumin fa ayyu qaulin taqulu duk magana da ka faɗe ta yuktabu ana rubuta ta lakin sai dai qattu jaza alaihi ana yi masa kayya a kai nai bi khairin da alkhairi in ya zan magana alheri ta bi sharrin ko a saka ma da sharri in ya zan ba magana kware ba ce hadha hasbal qawl wannan gurgudun magana allazi qila wadda an ka faɗi wa minhum daga cikin su aidan kuma mala'ikatun akwai wasu mala'iku ya ta'aqabuna suna bibiyar juna suna mai gurbin juna aqibun suna bibiyar juna ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahari ko suna bibiyar juna ala bani adam akan dan adam wasu su zo su yi monin duty tare da kai su tafi masu na duty su taho fil layli wan nahari dare da rana kamar yadda Allah ya ce lahu mu'aqibatun Allah yana da mala'iku masu bibiyar juna min bayna yadayhi a gaba gare shi shi dan adam wa min khalfi da kuma ta bayanai ya hafazunahu suna tsare shi min amrillahi daga umurnin Allah da umurnin Allah kaga waɗannan su ko matsara ne marubuta daban matsara daban waɗanda tsaron mu suka yi wa minhum daga cikin su kuma su mala'iku mala'ikatun akwai wasu mala'iku rukka'un wasu jadun lillahi fi sama ba su da aiki illa wa Allah ruku'i da sujuda shi ko shi ɗaya aikin da an ka aza musu Allah nabiyu alaihi salatu wassalam annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ya ce addati sama'u sama ta yi ƙugi ƙugi shine atid atidun rahal irin ƙugin da sirdi kai an an aza mai lodi ba sirdi na ƙugi ba kana je kamar kallewa zai to shine ƙugi sama ta yi ƙugi wa hukalaha kuma ya cancanta gare ta an ta yadda ta yi ƙugin. Mista ta ƙugi, nauyin abu ke sa sirri ƙugi ko? To wani abu an ka aza mata mai nauyi. Wal aɗid abin da a aɗid saririn rahali sauti na sirdi, sirdin raƙumi. Ai, ya za ka na alal ba'ira hamlin taƙilun in kaya mai nauyi ya kasance akan raƙumi, sumi alahu to za a ji gare shi saririn sauti min thiqalil hamli saboda nauyin kayan nan da an ka azami fa yaqulu rasulu alaihi salatu don haka sai manzon Allah ya ce a datin sama'u sama ta yi kugi wa huqalaha kuma ya cancanta gare ta anta yadda ta yi kugi misa ta kugi ma min mawdi'a arba'i asabi ba wani wurin da ake aza yatsa hudu yatsa hudu ga sunan ko nan ba wani wurin da ake aza yatsa hudu min hada ga sama illa wa fihi malakun face akwai mala'ika ga wurin nan qa'imun lillahi yana tsaye domin Allah auraki in ko yana ruku an ci ausajidin ko yana sujudanci mala'iku sun cika ta ba ba masaukacin ba masaukacinki ko ina mala'iku na wani yana nan tsaye bai da aiki illa bauta Allah wani yana nan ruku an ci shi an ka azama yana tasbihi wani yana sujudanci yana ce yana tasbihi ga Allah wa ala sa'ati sama'i kadiba duk da hadin sama fi haula il mala'ikatu akwai waɗannan irin mala'iku cikin ta dibi hadin sama yanzu ga duniya in ka dauke ta ka jiha cikin sama ta farko kamar ka cire zobe ka jiha cikin daji hilin da ya occupy ga dajin nan shi an misalin hilin da duniyar ga ta mu za ta occupy an jiha ta sama ta farko to ita ko sama ta farko in ka jiha cikin ta biyu ita ma haka nan ta biyu in ka jiha cikin ta uku haka nan ta uku in ka jiha ta to haka har sama ta bakwai to kaga mala'ikun can sama ta bakwai suke to ita ta yi kugi ita annabi ya ci kadiba hadin ta to ni an misalin su koya kilomita nawa za mu kaddara ta ba ta kaddarwa ai ko to duk hadin ta annabi ya ce babu inda za ka aza yatsa hudu face mala'ika na nan tsaye duk an cika ta da mala'iku ba mu soka cinki wala ina yake wali hadha qala rasulu sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fil baitul ma'mur game da baitul ma'mur me ya baitul ma'mur wani daki ne da a can sama daura da zaka zure giya daura da Ka'aba yake nan ƙasa can sama ta bakwai yake baitul ma'mur to ku tsaya ku allazi marrabihi wanda annabi ya shude ga dakin fi lailatul mi'raj darin da an kai mi'raji da shi qala annabi ya ce ya dufu bihi sab'una alfa malakin mala'ika dubu saba'in a can suna dawafi gare shi au ƙala koko ya ce ya da huluhu sab'una alfa malakin mala'ika dubu saba'in ke shiga ta kulla yamin kullun kullun mala'ika dubu saba'in ke shiga ɗakin nan su yi dawafi sannan su hita sun mala'udu na ilayya sannan ba su sake komo mai akhira ma alayya har ƙarshen abin da an gare su na rayuwa har abada ba su komo mai gobe kuma wasu dubu saba'in jibi wasu dubu saba'in tun san da Allah ya halicci ɗakin haka abin yake har adada ƙasa don haka mala'ika miliyan nawa ga Allah za su ma ya alam junu da rabbika illa huwa ba wanda ya san adadin mala'ikun Allah sai shi kullun sahiya mala'ika dubu saba'in ke su shiga ɗakin nan su yi dawafi in sun hita ba su dawowa kuma gobe wasu biza su tawa jibi haka tun san da Allah halicci ɗakin haka ne wal ma'ana abinda an ma'ana wannan hay kullu yawmin kullun yati ilayya sab'una alf malakin malaika dubu saba'in ke zo ma ɗakin gairal ladina atahu bil sabani wa'anna zo mai jiya wa'anna zo jiya ba su koma mai har abada yau sabbi za a kawowa wa'anna zo mai yau ba su koma mai har abada gobe wasu sabbi za a kawowa haka wala yauduna lahu abada har abada ba su koma inda yake yati malaikatun akharuna wasu mala'iku na daban za su zo gairaman sabaka saɓanin wa'yannan gabata, wa haza ya dullu wannan na nuni alakatartul mala'ika a kan yawan mala'iku, wala haza ƙalala ta'ala saboda haka Allah maɗaukin sarki ya ce, wa ma ya alamu junu da rabbika ba wanda ya san adadin rundunonin Ubangijinka, illa huwa sai shi. Wa minu daga cikin mala'ikun kuma, mala'ikatun akwai wasu mala'iku muwakkalu na bil jannati, waɗanda an ka wakkala da tsaron aljanna, matsara aljanna. wa muwakkaluna bin nar da waɗannan an kawakkala da tsaron wuta subhanallahi su ko ya ka aikin su annan fa khazinun nar mai tsaron wuta ismuhu malik suna ne kenan mala'ikan da ke tsaron wuta ya qulu ahlun nar yan wuta za su ce ya maliku li yaqad alaina rabbuka qala innakum makithun in sun ka bubbugu sun ka wahala sai su yi kira ga shi mala'ikan mai tsaron wuta su ce ya malik li ya kada alaina rabbuka don Allah ubangijinmu ya kashe mu mu huta shi ya ma'anar li ya kada ai li hulika na ya halakar da mu wayu mita na ya kashe mu ya yi muna wanga hali Ƙala sai malika ya amsa masa yace innakum makithun nan za ku zama dai an ce muku ku bari ko haƙi bari ba kuna masu kunnin kashi ba fahum yad'una Allah su ƴan wuta suna roƙon Allah an yi mito ya kashe su la'annawan fi azabin saboda suna cikin wata irin azaba la yuzbar alai wadda ba iya hankuri akan ta kun ba yadda za su yi isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ko ku hankuri ko kai duk guda ce subhanallahi fa yaqulu sai ya ce musu innakum makithun lalle ku ma zama kuke cikin ta thumma yaqulu lahum sannan a ce musu laqad ji'nakum bil haqqi ai mun zo muku da gaskiya walakin na aktharakum sai dai da yawan kullil haqqi karihuna masu kiyamar gaskiya ne wal muhimmu abinda dai an muhimmi annahu yajibu alaina wajibi ne akan mu an numina bil malaikati mu imani da malaiku to sai mu tsaya nan wa kaifa numina bil malaikati yaya za mu yi imani da malaiku in Allah ya kai muna rai gobe sai mu ci gaba to Allah ya sa muna albarka ga abin da mun kaddara ma'adallah Wai, alhamdulillah.